بآيات الذين إذا ذكروا بها كبروا حجة وكفروا بأمر ربهم وهم لا يستكبرون تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أوتي أو من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستغفرون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المعبد نصرا بما كانوا يعملون وأما الذين صدقوا فحرهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد yan uwa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu in gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu rai ta da lafiya da kuma zaman lafiya ya ba mu dukkan waka zuwa wannan masallaci mai albarka domin mu gabatar da tafsirin alkurani mai girma kamar yadda aka saba muna cikin wannan sura wadda ake nufin da sajada wadda aka yi wa annabi wahayi yana maka sallallahu alaihi wasallam to anan Allah madaukakin sarki yake cewa ko ta ga muku ya rasu da ka ce muku ya tawaffakum malakul mautul ladhi wakila bikum zai matar da ku malaikan mutuwan da aka wakilta muku ai bi kabul arwahikum wanda ma an wakilta shi da karban rayukan ku kuma larabi kun turja'un sannan zuwa gaban yau za a mai da ku wata rana a ya a rayayu ranar gobe kiyama wa jazi ku haka muku ga malikum da ayyukokin ku walau da za ka ga izul mujrimuna lokacin mutane masu mummunan aiki wato kafirai da za a ga lokacin da na ake so rukutin mutum ke sun da kansu kasa inda rabihim a gaban ubangijin haya an dan kunya ya kulu da zuwa tare na ya ubangijinmu a basarana ka nuna mana ma an karna abin da a duniya muka mutu min albasi na tashin alkiyama a duniya ana gaya mana za a yi tashin alkiyama muna cewa ƙarya ne muna ƙaryatawa Allah ya zuga shi ka nuna mana a yi tashin alkiyama wasamina Allah yanzu mun ji magana daga gare ka to dai ka rubuta galka da manzanni shi ma ka zama na hukunci shi abin da muka ce musu da ƙarya suke yi amma yanzu mun yi da gaskiya ne farji na don haka Allah muna roƙon Allah ka mayar da mu ila duniya a yana zuwa ga duniya na amal sala za mu aikata aiki mai kyau fiye a cikin duniya ina mun kinu daga yanzu mun ta kankance duk abin da ka aika manzanni ka zo ku faɗa mana gaskiya ne al'ana yanzu mun yadda Allah ta wai wai wai ba zai ba halana yanzu kuma ya mu da rika wannan imani ba zai amfani ba wala yarji wani ba za su dawo duniya ba ai anan duniya ma duk mutanen da aka yi wa gargaɗi ba su yadda ba har sai Allah aika azaba in azaba ta yi daga ba an sun karan da Allah ba ya karba saboda haka sai a kiyaye a ji tsoron Allah in Allah ya ce ayi ayi yake a bari a bari magana Allah gaskiya ne Allah ya ce wannan da an ce da za a gani can baya a ce da za a gani to da me za a gani da ka ga amura wani irin lamari fa bi mai bari ko bai da hankali ala ta ala Allah ya ce walau shi na da mun so la ta na kullu nafsin da biha da kowace rai da mun ba ta shari'a ta ta wa da ta bi da shari'a bil iman da bangaskiya wa da ta yin biyayya ittiyadu min hada zalim walakin sai dai haqqal qawl minni Allah to magana ta wajaba daga gare ni ko ga maganar nan la'amla anna jahannama lalle wallahi tana cikin wata jahannama minar jinnati daga aljannu wannan da mutane ajamai ne baki daya a zo a zuba wuta a cin tana kamawa da kanta har a zo ana zuba mata ka san da farko an jakan alkiyama wuta za ta dinga yin ƙara an sa mata sakali dubu saba'in harkoki dubu saba'in a wuyanta an ɗaure ta da ita gaban halitta ne wuta lahira ba irin ta duniya ba ita kamar wata halitta ne haka mai rai a sa mata sarƙa dubu saba'in a ɗaure ta a ɗaɗɗaure kowace sarƙa ɗaya a bai mala'ika dubu saba'in su rirriƙe suna ja tana ja suna ja tana ja in ta yi ƙara wasu da dama da laifin su ya kai da shi kuma faɗi to wani hidda lafiya wani somin tabin ba yi da tayi ma akwai wanda da wala gidan falani ki mu lahu yawmal qiyamati wazana ba za mu sa su kenan auna yake mutum ya kiyaye shiga fushin Allah idan mutum ya kuskure ya nisa a fushin Allah ranar gobe kiyama ba za a auna yake kamar ganin wai ko kayi sallah ko kayi azumi ko kayi to ba a auna ba to ba da bukata kamar ka kai ka haka a zuwa ba kai tuki ba ai ga haka kaddara amma ba ku to haka wasu aikin ba a so a lahira to gara ma na dunan da yake kasuwa bai ci to idan da kayan ka kudi ne babu ko abinci ba da amma kadara kana nan mai dukiya an saboda mai kadara ne amma a lahira sallah ne dukiya kai kana tashi a duniya an ce ba a da bukata sai ne kuma ba kai kuma ka tashi to ba a da bukata sai ne ya zai idan ma an ce to a duba mana kai din ne Allah ya masa ka san dai ka zo da idon ka duniya ba da kuma ka sama ba ba babanka ba shi idon bai yi nawa sallar ka ta yi ka da kanka ma an sallar ka da kai kamar da kudi ka nemi wani aikin leburancin da yi kowane aiki wahala ko kuma wanda ke da dan kiman daraja wannan an yi za a biya mutum kudi ya samu kudi mai yawa sai yake wa sallar ka kudi irin wannan ba ta wuce da minti biyar biyar ba ko biyar a kullum na ga minti ashirin da biyar biyar ke a kullum kawai daga nan da ka fara zuwa karshe kawai ka dodala ka iba kanka shekara ɗari kullum banda shekarun kurja ka ce ka shekar ɗari kana sallah in ka mata yin wannan kudin kai ma ka san idan ido samu ga dama likita ma zai cinye kudin a duniya baka warke ba ba sayar ma da ido ne ba na wannan na Allah ake so a gyara ya samu matsala da gyaru ba ai kuna gani ai idan jinya babba ta samu in aka yi sa'a mai kuɗi ne ko yana ta da masu kuɗi kaga abin da ake ɗauka a kashi kamar an yi tunci an sai shi duma nan ko saboda darajar ta wuce haka wani abu ne a cikin sa ko a ce koda ne ta samu matsala ko a ce zuciya za a yi da shi ya yi gani to za a tafi turai fa sai maganar visa sai maganar kudin tiket na jirgi sannan ka je ka samu likitoci a jiya za a yi na taɓa ganin wani kun da ya je aka masa gwaji daban a indiya gwaji sittin da wani abu aka yi masa shi da gwaji kala daban-daban ai wannan kalan gwajin ai wannan kalan gwajin dala aura su da dala ne da ake sai da dala a Najeriya nawa kake ga zai biya ka zuwa abu ba zo wurin da za a yi kuma kuma a gama wannan sai Allah ya gara ma samu lafiyar kuma sai kayan sa ne sai ai kayan sa ne ko mutum ne da kayan sa in bai baka ba ai dole ka bai da kayan sa bale Allah kaga anan kai na adam ka ji tsoron Allah ka sani kafin har ka ce kayo Allah wani abu kai ka riga cin arzikin Allah ka ga mamar da kake gani to ta Allah ce bai wata ce ka amfana da ita ta zama mamar ka ga baban ka da kake gani kiman darajar nan na Allah ne bawan Allah ne sanda Allah yake baka kuma baka taimaka wa Allah ba aka yi shi ko da ka ba baka bai Allah ko kawo ba ya zama babanka kayan Allah ne kake gadara da shi wannan jatuma ta wannan babana in an samu uwa an samu uba ko sai ga hada kakanni in dai ga uwa ga uwa to akwai kakanni to ma samu wannan fa a sai hada yanwa to a sai kaga wannan tukuna kayayyaki ne na Allah ka amfana da shi kafin mahaifa da ya halitta ta ya ce fi karerin makinin ya sa mata wani irin na'ura irin ta ubangiji yanzu wani ma karamin misali ka je ka sai naman saniya mana ai za a ce saniya ta dan gaji kafin aka yanka ta kila matar kuma mai dan gaggawa ce bai gama da ba ta fashi duk ƙarfin haƙorin ka ka tauna ka tauna ka tauna nawan bai laushi ba haka za ka haɗe da ƙar kafin gobe ya rufe cikin ka saboda yadda ciki yake duk taurin sa kan gobe babu shi babu dalilin sa amma jinjiri ya cikin ma'aifa a cikin ciki duk wannan hayanar bai san da ita ba wannan hayaniya ta ruɓewan abin da aka cinna da ƙyar wani abu haƙori ke tauna shi kafin yana zuwa shi kenan ina ya shiga wani inji can za ga inji na fidda shi a markaɗe ya zama ba haya duk ta wurin abu amma jariri yana cikin wata mahaifa Allah ya wata zaka wasu nan da mahaifa ya kuma ya ajiye ta ciki haka yayi ya ajiye ka ka dade sai da ka ka kace a cikin kan ginu ko kai ka ginu da kanka wannan aron da aka baka na wannan abun ai an taimaka maka balle ko ba kai ka ginu ba gina ka akai an ce da dai ruwa ne kamar da shi jini jinin a kamar da shi nama nama a kamar da shi kashi kashin aka rufe shi da nama ka sa masa jijiya ka sa masa fata nama ka sa masa fata ka sa masa gaji aka sa masa ji aka sa masa gani aka sa masa hankali zo aka hura masa ne sai fara mutsuni a cikin jashi masa yake su mastabila yassara sannan hanyar da zai fito Allah ya sauwaƙe in ba sauƙin Allah ba abu mai tauri ma mai ƙarfi ma an ya kai kan mutum ba zai shige ta wannan gurin ba amma sai ga abu mai laushi wannan kuma ba ya da ƙarfi ya banka da gurin ya fito in ba ikon Allah ba ta ina za a yi haka ba za a yi ba to mu yi wa Allah ibada saboda mu bayin Allah ne don mu gode wa Allah da ya yi mu da ya yi mu mutane ma mun ji daɗi da Allah ya zo da hayi mu dabbobi dabbobi ma mu da kai da wannan arna buge shi ba bismillah su cinye shi ba bismillah yi ba ka gani ne ba haka buge wa dabbobin su ba ba yadda kuma dabba ta yi haka Allah ya yi ta amma kai da ana Allah ya kada da wannan irin tumbin daraja tsakanin da Allah ba wani wai kai kaza kai kaza ka kiyaye Allah ku kai biyayya saboda yinka akai kai bawa ne Allah ubangijinka ne ko da Allah bai ce ya aje wuta da aljanna a can ba to yana da matsayi da darji da kai za ka yi masa bauta yana da matsayi da darji da in yace ayi za ka yi in yace bari za ka bari ka san Allah yana da wannan matsayin a wurinka yana da wannan darja a wurinka ba sai ka kai ga cewar ma an ce in ka ki za a tona ka in ka yi za a baka ka aje ma wannan to kar ka je nan ma tukun a matsayin kiman Allah ka ji kiman Allah da darda sannan ka zo ka auna abubuwan da kai ma ya maka kuma wanda in an ce za a irga ba za a iya ba wani ta udu ne mata lahi la to ai kuna gani in iro ɗaya samu matsala ta tafi likita a ta kaza kuɗi a ta kaza kuɗi da ƙyar ko a gano shi ko ba a gano ba haka duk abin da ya samu yanzu idan ka lura an ka kalli kurma ko ka kalli bibi wanda biya magana ba ai sun tawaya kai kuma kyauta aka ma ji aka ma magana nawa ka bi Allah in ka gani dai a ce ba dan Allah ma ji ba ya ma wannan ba da ka ta waya da yanzu kai ci ne ne na kasashe amma sai Allah ya tsawai sai ya maka ji ya ma gani in ka lura ma ka ci ba ai ai shi da annabi jama'a ka ci ne Allah ya hakura da shi sai ya hakuri ya nemi lada a wurin Allah ba shi wakar da kansa da shi a shafi shiga aljanna saboda illa rashin hankali kan zuwa da gani don wani abu zai iya abu ai wani a illa ne amma kai kuma duk Allah ya baka hankali kyauta ba abin da ka biya irin waɗannan abubuwan za a duba sai a gode Allah to shi da Allah ya ce ya riga ya ranke cewar zai cika jahannama da aljanu da mutane wuda ana janna da sarka in sai kara wurin zubi kan suka zube talatin ta sake ƙara wajen su zube kan suka zube talatin kafin a je wajen su wajen shari'a in an je inda ake shari'a ake ware wa wuta nata a zuƙa mata a ware ba zabaniya akwai malaku da ake kiransu zabaniya wale da wani hadiya sanar uzzaba ne haka Allah faɗa eh wani yace zai yi gayya akan annabi Muhammadu Allah ya annabi ka faɗi ka ce je yi gayya ni ma zan kirawo zabaniyawa ko su ƙarshen mala'iku ci ƙati ka a wuta suke aiki a wuta can suke aiki Allah ce in wannan kafirin Allah ya fi ne in yi gayya da yake zai kira danginsa wani da wani hadiya ya kira duk ƴan uwansa da danginsa Allah ce muku za mu kira zabaniyawa ran na an zo da an yi da a maka da ya kira da Allah sai kira da bani yawa ido da ido tun mu za su mu da mala'iku da ka a garin a gaida da layi sai Allah ya sa dai sa'a bi yi wannan gayyar da ya tsora ta annabi yace zai gayya akan annabi ba to zabaniya da ake ta faɗan nan sai a karatu gijin wani ma ya gargada wani ma zai auna da hankali ba zai gargata ba don an ce laifinsa ba fi duniya to ai ai karubiya ma akwai wasu malaiku karubiya sannan akwai masu girman garki masu haƙori wa ne bishe gigi na tsawo akwai masu ɗaukan al'arki wanda kafa da zuwa nan ma da ce ka ɗari bakwai tsawon wannan tsawon mutum da ake ya girman sarki tunani kai kana nan kana tashi zuwan ka banza ba zama ne damki ɗaya in yi damka ya wurgi a wuta mutum dubu arba'in duk wani da a ɗansa da ƙa'ibul akabar ya kawo labarin wuta ya kawo labarin aljanna da ruwayoyi da ayoyi da hadisi ingantattu ya ce dan ɗai zai danka ya ci gumi mutum dubu arba'in ya kurga ku hausa eh saboda girma da ƙarfi a haka ma raruwa kowannen su yake yadda kasan ana kashe gobara kasan ba a kashe gobara da kasala sai da kuzari to haka za su dinga cikin wannan kuzari irin nasu za su dinga jidewa mutane ana wurga su a wuta ta bata wa mutane lokaci za na gobe kiyama Allah ya kiyaye mu wanda aka je shiga wuta ko dubja idanu ne ya shiga uku wanda ya fi kowa sauki a wuta shi ne wanda za a masa ko igiyar takalmi na wuta kamar igiyar silifas ko gaushi ɗaya a sa ya taka ɗaya kwakwalwansa na da farfasa shi ne mai sauƙi a wuta da akwai sauƙin ma nan ma babu sauƙi a wuta to Allah ya kiyaye mu to haka mala'iku suke a masu ɗaiban mutane ana cin su wuta ana zubewa Allah kare mu Allah ya ce ai da mun ga dama ko sai shi da musulunta kuma ta bi gaskiya amma ina walakin haka alƙawli minni la amla anna jahannama za mu shiga wutar jahannama minar jinnati daga aljanu wannan da mutane ajama ne baki da wa taquluhum zabani a wa taquluhum alkazanatu malaiku masu dan tarka su ce musu idza dakaluha idan sun shiga wutar malaiku su ce musu wa zuqul azaba ku dan dana azaba bima natikum liqa yawmikum hadha saboda da kuka bar wannan yinin nan naku wannan nace na ba na mantuwa bane na bari da gangan ne da gangan kuka kyale a duniya ba ku aiki don lahira ba saboda haka sai ku dandana a sakacin da kuka yi yawa ku dandana ku ji ku dandana ku ji kun yi imani don wannan ranar ina na fina ku yadda a duniya ku yi imani da gangan kuka bari mu ma yau haka mun bar ku mun mance ku akwai mancewa na a jawani kamar ce mana kawai wato ka bari kafin taron naku mu bar bil azabi cikin azaba wa zuqu ku dandana azabal kuldi azaban dawama eh bala'in da baya raguwa sai dai karuwa bima kuntum saboda abin da kuka zama ta amaluna kuna aikatawa min al-kubr na kafirci wa takzib da kaida manzanni inna ma yuminu bi ayatina ayyana imani da ayoyin alqur'ani alladhi la zikru in an wa'azance su biha da zakaru zai su fadi sujjadan su yi sujjada وسبحوا في تسبيح ملتبسين فحر تسبيح نان بحمد ربي da godar ubangiji wannan kuma masu imani ai kalu suka ce subhanallahi sarki ya tafi daga Allah wa bihamdihi da godiya a gare shi wa hum la takbirun ba la girman kai an imani ga barin bangaskiya wa dal da Allah biya ta zafa junubuhum abin da ya gagare mu kenan haka karin su na nisa an mazaji daga wuraren kwanciya to ka ji kai ka ji yan aljanna sun anan duniya sun bar gadon su eh sun sauka a kai an kama neman yardan Allah ana aisha wata rana tana ta neman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kwananta ina ba ta ga manzon Allah ba ta zo har masallaci ta annabi ya sujada yana ta yiwa Allah tasbih wata rana nana Aisha tana ta neman annabi a cikin dare ba ta ganshi ba a ran kwananta ta bi kawo har makamarta a bayan gari inda baki ya ko da ke suka tara cikin gari ma eh yanzu masallacin Madina ya haɗe har da da yake da wannan makabartar ma aka yi iyaka da masallacin yanzu kadanga haraba kenan eh kadangar haraba kenan kadangar su tsaya tsakanin haraba da wannan makabarta eh sai gid kawai da haka da za a buɗe shiga to amma da ai a wajen gari ma'aiki ya je cikin dare yana addu'a ana neman rahama a wurin Allah ana neman yardan Allah kai kuma kana garin ni da kai muna ta gun muna ta muna ta gun wannan ma kuka fara ne a bacci yake eh dan juya nan ana bin da baki ya ka da bacci ya dan juya nan ya dan juya nan ya koyi da ya ga Allah damuwa Allah dauki damuwar amma ya ka ya dan wai zo yake bacci ya dan juya nan ya dan juya nan wani har kwaya yake ta wai dan ya samu ya tabbaci ya tabbaci bacci malam wanda ake neman magani a tare yake kai ya hana wani rabon eh bacci yawa ai matsala ne to kaji zafi jinubu Allah ji haka karin suna nisa an ni maza ji gabarin wuraren kwanciya eh dubur shahada su tunu gaba daya nisa haka li salatihim bi layl tahajjudan suna sallah cikin dare suna ta kokari hmm yad'una rabbahum suna roƙon ubangijin su kawfa suna jin tsoro min iqabihi daga akubarsa wada ma'an da tsoro fi rahamati a cikin rahamata wa min ma razaqnahum daga abin da muka azurta su kuma yunfiquna suna ciyarwa yadda sadaquna suna sadaka jama'a kar a zama ba a sadaka ba ko nan kasan nan mun samu matsala da sadaka da an yi maganar sadaka sai mu zamani da attajire ake saboda mu ba mu da shi to da musulmin duniya ake gabaki da ba da tajiri ake eh in ya lalaba dan dubu hamsin dan dubu ɗari ya mika sadaka lalaba ne mu yar goma ashirin kai ma ka miƙa ta daga Allah san ƙarfinka yawa Allah san ƙarfinka ya ce dinar abdul min afi dinar dinar ta sai ki dinar dubu ɗari ma an ce wanda kala ya rasu da lafiya da sallaka mana shi mai dinar bai ba da ya ba da rabin dukiyarsa sabai suka yi itace a daji a sayar don a yi sadaka saboda Allah ya faɗi ladan sadaka suka je kar masu akwai su kebe larin nan mu ba mu samu mu masu babu sai a ji daji a yi itace a zo a sayar a dan samu dan wani abu a yi sadaka dan ya zama na kai ma ka yi iya karfi ka kai to mu dawo mu gane sadakar nan da ake ta magana da dukkan musulmi ake ko da kalma kyakkyawan sai ta zama sadaka saboda haka kowa a dinga yi iya karfinsa ya akwai da yawa an yi fita mai yawa ya yi kai mai babu kuɗi dan kaɗan ɗinka ciki kai in ka da loma uku ka loma biyu muna ka haƙura ka sai ke sadaka da ta ai dalilin dawowar mulkin annabi Suleiman ne dawowar mulkin annabi Suleiman Allah ya karfa tana Suleiman wa alqaina ala kursiyi jasadan sun ma'ana ba annabi Suleiman Allah ya rubuce kai mulkin sa a wani aljani mai suna ta karo ya tsalle mulki annabi Suleiman ya ji duk wajen wanda ya sani don a gane shi ba a gane shi ba eh ba a gane shi ba kowa ya ga bai san shi ba yi ta ni da Suleiman dan da to wal Allah ta waje ana zamanin ko wani ne ya samu dan motsuwar hankali ka zo kai haka ana ganin ka talaka kace kai ne sarki ka gani yayye abu ne ba to yaje ringa neman gafara a wurin Allah ka abun da yawa Allah sai dai bakin gogi sai yana yin dako yana samun abinci yana dako yana samun abinci sai yayi dako aka biya shi lada da kifi guda biyu babba da ƙarami kafin a zo kan wannan gaba shi ne shi wannan malami kuma aminin annabi sulemana mai suna asif dan barka ya shi ya gane wannan aljinin ba annabi sulemana ba ne ya nemi ya masa tonan filili a jan ya gudu da azum ya ruga da man zobe a mulki a jikin zobe ne mai ismul azum sai ya tubta zobe ya wurgar da shi a ruwa in ya zo mulkin ya bata kenan kifi ya haɗe zobe ya kama kifi ya kama wannan kifin annabi da mana ya zo da ko aka tsora masa dako da wannan kifin da aka zo a biya shi ladan dakon da aka bashi kifi biyu ladan dakon sai aka bashi da wannan kifin to babba da karami aka bashi babban ne karamin ne ya hada dukkan sai shi to ya kamata ya tuna sarka zai yi ba zai ba da babban sai ya daure ya ciji da zai ba da karamin sadaka sai ciji ya ba da babban ba zai haƙura ya ci karamin ya fede ya dan wanke ya dan gyara ya dan dafa ya ci kawai ga zoɓin sa na sarauta a ciki ya dawo sun mana ba sai gashi a nan musulma ya dawo sarki ya dawo kuma aka taro shi kuma ya dawo ya ci gaba da mulkinsa amma mu mun ciji an ce sadaka sai zuwa alhaji wani mun ba ma sadaka mun yan talaka talaka to akwai matsala a rinka sadaka ko min kaɗan dai ko min kaɗan a rinka a rinka sadaka yawa gashi na Allah ya magana a nan masu tsira a lahira yake ba sa kawai ta bacci suna rage bacci su tayi da kan jimuda su sallah cikin dare su yi kokari suna roƙon Allah suna addu'a suna tsammanin rahamar Allah suna tsoron azabar Allah suna sadaka kuma wa min ma razaqnahum yunfiquna suna sadaka ya tadakuna wala ta'lamu nafsun ghaiba da sani ba ma uku ya lau abin da aka koye musu min qarata ayunun lokacin da gogon na sanyin idanu gargin sarki yace wala ta'lamu nafsun ma uku ya lau wata rai ba san abin da aka koye musu ba lahum a gare su min qarata ayunun na jin sanyin idanu wato farin ciki abin da aka tanada a lahira wa bayan Allah muminai na ni'ima akwai abin da ido ko ma nawa ya idon bai taba ganin abun ba kunne kuma bai taba jin labarin abun ba sam aljanna akwai abu sai na jin daɗi da murna wani ido bai taba gani ba kunne ma bai taba jin labarin ai ko ana tuna wani abin kan ji ma in ka je ka ba labari a gida ma za su yi ƙarya hake saboda ya yi daban da abin da ka sani a garin su wannan saboda haka Allah ta Allah wannan gabayansa mummune da za a ma kanu ya malun a kan sakamako ne abinda suka zama suna aikatawa aka wani kana muminan yanzu a ce wanda ya kasance mumini mai imani mai gaskatawa muminan mumini zai zama kamar kana fasikan kamar wanda ya zama fasiki za su yi daidai jawabin su la'anta wani ala ce ba za su yi daidai ba da muminai da fasikai ba za su yi daidai ba amma lazi na amonu kaga wanda suka bada gaskiya muminai wa amilu salihati suka aikata ayyuka na nagarta wallan hun jannatul ma'awa suna da aljannar makoma nuzulan wannan liyaba ne aka tana da musu makoma ko shine ma ya adu li dhaifi abinda ake tana wa bako don zuwan sa wa ka ne ya maluna ai musu wannan tana din saboda abinda suka zama suna aikatawa wa amalina fasaku amma kaga ba su kai wanda suka yi fasikanci bilkufur da kafirci wata gari da kaidawa kuma wa kuma na ruwa kuma su huta kullum a rarrubu sanda suka yi niyya an ya sabi su fita min hada gari na ko ilu biya ta a mayar su ciki a sa guduma a take su su da koma guduma da malaku su duka in an yi gayyan mutanen duniya ba za mu iya daukan ta ba wakilin lawa ce musu zuku azabar nare ko dandana azabar wuta halalle kuntum yi tukaddibu na wanda kuma zama da gina ku yi kaidarwa ina ta ku daba ku ji da a duniya ai magana guda kun ce ƙarya ne to ku daba ku ji yanzu ƙarya ne ko gaskiya ne na'am
ولنزيم أنهم من العذاب يتميزون العذاب الأكبر لأنهم يرجعون وأما نبلغ المنتشر بآيات ربهم ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتهون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه na'am وجعلناه كلبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك ويمثل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون na'am أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من في ذلك لآيات
نعم.
أفلا يسمعون مم.
أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الوجود فنخرج به زرعا تأكل منه أنعام وأنبلهم نعم.
أفلا يبصرون مم.
ويقولون متى هذا الفتى إن كنتم صادقين نعم.
قل يوم الفتى لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون نعم.
فأعرض عنهم وأنتظر إنهم منتظرون سورة الأعراف فلم يكن آياتهم وسمعوا آية
Allah ta saka alai. Allah madaukin sarki ya ce wala ne yi kanna humil azabil adana ka haka fure za mu ɗanɗana musu wata azaba ta nan kusa kaɗan ya ɗan taɓa su ji azabin duniya shine azabar duniya bil qatl da kisa wal asr da kamawa a ribace su a gurin yaƙi wal jarbi da fari za mu dinga taɓa su fari shine ne shekaru wal amra da za mu dora musu rashin lafiya duka za mu jarraba su wannan duk wannan azabul akbar kafin babbar azaba ta zo ita ce azabil akhir da azabul lahira la'allahu domin wal alla ai man baki minhu wanda ya saura a cikin su yarjuna ko za su dawo daga wannan kafirci ilal iman zuwa ga bangarsa wa man nazaran babu ɗaya da yake zalunci liman bi kira daga wanda aka wa'azance shi bi ayati rabbihi daga ayoyin ubangijin da alqur'ani suma a'rada ana zai kawai da kai bai yadda ba to babu ɗaya da yake wannan zalunci inna mu inji Allah min al mujrimi daga mujrimai ai al mujrimina masu hada Allah da wani muntajimu da zamu musu azaba ta intiqami wato zamu rugayya wala ka dafi na musa kitab ala da lalle mun bai annabi musa ala dafi shine a taura wala ta kun fi miryatin ya rasulullahi kar ka zama cikin kokoto min liqa'ihi daga gamawa da shi eh kwana gaba kaɗan za ku haɗu wannan aya ko sura ta sauka lokacin annabi bai yi isra'i da miraji ba Allah ce na aiki annabi Musa na ba shi littafin a taura amma babu wai za ku haɗu kai da shi ku yi magana ku tattauna a gane su annabawa an sun mutu ma ba irin mutuwan bane suna nan da yayi gasan shi idan Allah ce kana ce su mutu su- suna nan ta haka duk wani wanda ce shi alheri a wurin Allah ba irin kamar manzannin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da zai tafi Isra'i da Miraji kawai yana kan buraka ya bice inda aka binne annabi Musa a kabarin sa ya same shi a cikin kabarin ya ta sallah da daddare yana tana da fili kaga ba a mutum ba kenan yadda annabawa su ai kaura suke yana ta sallah a kabarin sa kuma sai da aka tara annaba ma annabi ya liman shi haɗa shi a ciki an tattaro duk da shi gaba gida saboda haka ba ku kuma ya rasu lillahi za ku haɗu kuma sun haɗu da yanzu da isra'ila da nan isra'ila waje annawa mun sun yaci annabi musa awul kitaba ko littafin da muka bi annabi musa ya zama hudan shiriya hadiyan mai shigarwa libani isra'ila ga bani isra'ila waje alamin mu aimata mun ya daga bani isra'ila shugabanni adisan jagorori ya haɗu da masu shirya da mutane bi amrina Allah ke da umarninmu lamma sabaru da suka yi haƙuri ala dinihim a kan addinin su wa alal bala'i min aduwihim kuma sun yi haƙurin bala'in da ya same su daga abokan gaban su ai in kaji wane baban za ba sai ai haƙuri ake shan daɗi wa kanu bi ayatina suka zama game da ayoyinmu adalatin mai nuni ala kudrin da aka bisa iyawar mu wa wahadani ta da kare ta kamar yukin da suka kankancewa sun ba da gaskiya sun yadda ayoyin Allah gaskiya ne ina da baka lalle ubangijinka ko ya fito shi zai yi shari'a bai nan mu a tsakankanin su yawon alkiyama ta ranar alkiyama shi ma kano fi ya kalifuna shi kuma abinda suka zama a cikin suna sabawa da juna min amurin dini na al'amarin addini eh na amurin ya zan wajen ga bai shirya bane bai bayyana bane lam a gare mu kam da yawa halakana muka halakar min kabliyin gabanin su ai ma'ana ya da bayan luku fari maka da wannan labarin ya bayyana gafaran maka ila kuna kasiran hallakarwa mu mutane masu yawa min alquruni da karnuka daban-daban al'ummi al'ummomi bi kubrin dan kafircin yanzu na mutan magana da biya fi masaki na gidajen waɗancan da muka hallaka ya kamata a ce sun ga aya shi ya fari ma cikin tafiye-tafiyen su ila sham mai zuwa ƙasa sham sun ga guraben gidajen waɗanda muka halakar da su wa gaida ya da wani wannan fa ya ta biru bai dora inna bi zalika lalle a cikin waɗannan la'ayatin akwai ayoyi dalalatin masu nuni alaƙo da za su sa iyawar mu in ji Allah afala ya mauna yanzu a ce ba za su yi ji bane sama ta dabburin irin ji na lura wata azan da kuma alantuwa awalan ya rau a ce ba su gani ba ne illa na zuƙul ma'a mu muke kora ruwa ilal arnil jorobi zuwa ga ƙasa butacciya a ladila na ba ta fiya wadda ba ta tsire-tsire wani gurke mu fitar biyu da wannan ruwan nan zar'an shuke-shuke ta kula minu al'amuru wani daga shuke-shuke ne dabbobinsu suke ci wa arzu domin da su kawo na su kaji dan adam dabba amma ta haka ko mai na gani dan adam ne dan adam ko na Allah ne kaji yadda abu ne duk abin da gani na dan adam ne dan adam shi kuma na Allah ne eh in ka ji jaki dan dan adam ya dora masa kaya ya hau doki dan adam ya dora masa kaya ya hau rakumi a dora masa kaya a hau a ci shanu a ci eh komai na amfanin gona ma an yi a ci komai na dan adam ne eh mutum na da ne shi da in dabbobin ka na kiwo kana farin ciki saboda naka ne haka la yi nuna haza ba za su ga wannan ba ka yi alamun ka sani an na na karfi muna da iyawa da iko ala i'adati akan mai mai tasu a dawo da su rayu ba sun mutu wai kula suna ga ya mumine mata haza la fatahu wannan buɗi wato shari'an nan da za a yi bayyana wa bayyanaku tsakanin mu da ku har na ki ga muminai an ce akwai wanda za a yi shari'a za a yi hisabi har ne a sa shi a wuta mumini wato musulmi na kirki a sa shi a aljanna to ran yaushe za a yi abun in ji arna mai kuma masu imani ne kamar su tambaya abun amma masu imani da ke sun san abun gaskiya ne suna jin tsoro arna ko da ke suna ga abun ƙarya ne su ko ba sa jin tsoro ran yaushe za a yi shari'a a sa mu a wutan a sa ku aljanna za a yi sun kun sun sa da gina ku mumini in dai gaskiya kuma faɗa magana in gaskiya ne to fa da ne mana kuma kace mu da Rasulullah yawan fatahi ranar da Allah zai hukunci yayi shari'a arabi tsakanin ƙarya da gaskiya bi inzal azabi bihim da saukar da azaba akan kafirai la yaqulu min kafir imanu kafirai a nan imanin ko bin imani imanin ba zai amfani ba wala hum yunzaruna ba za a mun jinkiri ba fa e yum halu ne to ba a dinga damu don tuba ba za a yadda ba aw ma da ta kur don ka kawo hamzari duka ba za a yadda ba a rizan ka kawai da kai ka bujire mu wanta zir saurayi ka ji abin da zai same ku in zalal ala faqa ala wa fihim a gare su innahum muntazirun su ma suna dako suna gawa abin da zai faru ga annabi ko ya mutu ko ta kashe shi Allah da ku ko ku sauran alamar Allah amma su kullum suna jira wa'annan ya mutu huda da irin wa'annan da yake musu nan alan kai hakuri saurari abin da zai same su kamar da suke sauraron abin da za su yi maka aya da sauka kafin umartan manzon Allah da yaki to Allah za a kwana in sha Allah subhanahu wata'ala in Allah ba da dama gobe kuma za mu karanta cikin sutu zagabi wato wannan gagarumin sura da aka saka mu din insha Allah gobe za mu gani a kanta ya aiwa ne da lafiya